أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زال إلا الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قطب الأقراب فريد الدهري على الإطلاق حاتم العثماني أبو إسحاق على زبرانياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وعديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السلاد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين بجاه رسول الله يا همة شيء اهدري لنا بهذا المهدر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله شيء wato rayuwa ga baki daya tana tafiya ne silal mu ce a tanasulu kawai dan yanzu shine dan annabi adamu wanda aka haifa yanzu dan annabi adamu ne wanda za a haifa ƙarshen tashin kiyama ma dan annabi adamu ne ma'ana da siffansu da abubuwan da suka ɗauko duk iri ɗaya ne har yanzu ba wanda aka canza masa wani halitta daban wanda ba shi ba ne ma'ana mutum mutum ne ba taɓa samun mutum ya haifi doki doki ya haifi mutum ba ɗan mutum ɗan mutum ne wannan sirrin ya sa hidiman da mala'iku suke wa annabi adamu har yanzu hidiman mala'iku suna mana mu ‘ya'yan annabi Adamu ne mun ci arzikin annabi Adamu da hidiman da mala'iku suke wa babanmu annabi Adamu. To idan ka ji wannan, to da yawa za ka gane waɗansu sirrori wanda su fito min babu wira sai annasku awil halu, awil tanasiru, awil sifatu, awil af'alu. wayannan da za ka samu an nasabtu da wannan jiya mun yi magana babu irin kyautar da shauti jan yake yi ba kowane mutum ba ne aka masa ado da irin wannan kyauta abin da ya sa aka masa ado da irin wannan kyauta saboda shi na'ibin manzo Allah ne na'ibin manzo Allah ne yana cewa almalu malullahi wa ana hajinun wa ana hajinun bi ma'ana ni ne mai taska mai isar da saƙon taskan dukiyar ni ne kaga Allahu wal mudi war rasul wal qasim kenan Allahu wal mudi والرسول هو القاسم كاغا المال مال الله وانا عبده وانا حزينه شيني وكنتم مستخلفين في الارض كنا استخلافني باب وندا hannuna baya kansa wajen rabo shine wa ma min ahad min asabin illa lahiqahu na'iluhu babu wani mutumin da yake nan wanda na'ilin taimakonsa hannunsa yayyafinsa bai zo kansa ba don ka duba zai ga yayyafin annabi muhammadu saboda huwa minal mustakhlifi na fil ardi halifatullahi na fil ardi haka ne ko to wannan shine abin da ya kawo shine duk irin wa'innan abubuwan yake tafiya waɗansu ka gansu sun bayar waɗansu kowa da irin yadda abin da zai zo hannun shi zai bayar yau za mu shiga min karamatihi jiya mun yi magana ne min karamihi cewa a madatijani min karamihi kyautansa yau kuma za mu yi magana ne min karamatihi aljiyar ya tafi hajjil a tsayi wanda yake gudana cikin wannan kyautan annahu la tasiru adiyatuhu ahadan kyautan shautu jani ba shiga hannun wani illa wajatu ala aini darurati washe da ihtiyaji duk mutumin da kaga shautu jani ya turo masa kyauta to sai an same shi irin ya je bakin rafin nan ne kaɗan ya rage mutu ko yana bakin rafi ne irin an fito ya fito da kyar to wa'annan taimakon suna zuwa hannunsa ka san wannan kuma wato babu abin da mutum ya kai gaya cikin kunci ka fitar da shi daga cikin bala'i wannan shi kyautan Allah ne kai wa mutum kyauta lokacin da yake da bukata shine akwai bambanci ai tsakanin kyauta da bashi wanda bashi ma yake fin kyauta lada saboda bashi wani sai ya shiga garari ya rasa yadda zai yi a duniya tukwane ya nemi cin bashi kyauta kuma za ka iya ba wa mutumin da yake da abin ya fi karfin abin ba baka san yana da shi ba sai ka masa kyauta amma bashi ana kaiwa garari shiga matuka wato an kai wani hali to shauta ne in ya maka kyauta aksari sai an sane ka kana cikin wannan gararin washin datul ihtiyaji da tsananin bukatuwa la ya jidu ma yi ha'aulu wa la ma yi na'ulahu hatta bai samu wanda zai bashi balle wanda zai nika masa har ka ana shehana sayidina ba ta yanzu ilai kai ka ce shaujiyan yana kallon halin da yake ciki ne au zalla ma'ahu muttaliyan alaihi ko kuma yana tare da shi yana kallon halin da yake ci fa ya kau zalika kulluhu mawqi'ahu sai auka masa da wannan kyauta wayan zilu mawabi'ahu sai saukar da shi a gurin da yake ala nurin min rabbihi daga haske da yake samu daga ubangiji wa basiratin fi amrihi da basira ganin zuciya cikin al'amarinsa Allah ya haskaka basirarsa wa yuwaffa fi ma yubihi kulli zai haqqin haqqahu yana cika duk wanda zai bashi abu kowane mai haƙƙi ya bashi haƙƙinsa min qaridin aw ba'idin kana kusa ne ko kana nesa jami'an bainal adal wal ihsan yana tattarewa tsakanin adalci da kyautatawa wa mura'iyan li hali kulli insani kuma yana lura da halin kowane mutum fayam ta'u auladahu wa ahlahu wa iyaluhu yana jiyar da daɗi wa ƴaƴayensa da iyalansa da ahalinsa wai wali alayhim birrihi kuma yana yana jibantar musu da biyayyarsa wana walahu da baye-bayensa su mai yusa'ul a sahaba sannan kuma yana yalwatawa a sahabbai baya takura wannan yi wa wa'innan baya yi ya takura wa wa'innan ya ba wa'innan shauci jani baya yi a yana ba wa kowa kullu zi hajjin haƙahu wal aqaribul muwasila makusanta sadadu sumal aba'ida sannan wanda suke nesa duk shautijan yana ba su a sadakata yana ba su sadaka wal mufasilata da abubuwan da yake lafi shanu fi zalika kullu badi'un shanu shautijan cikin wannan duka badi'un abu ne wanda yake fa kaman fararre yawa halin badi'i ne ilmul kaman dabi'a ce badi'iya wa halu fi zalika bi asri rafi'un halayen cikin wannan baki ɗansa maɗaukaki ne, rafi'un maɗaukaki ne, amma sha'anin hufi darihi, sha'anin shautu jani a cikin gidansa, wa iyalihi da iyalinsa, kaga wannan karama ce jariya fi hadil a tsaya wajen baye-bayensa, bai bar na nesa ba bai bar na kusa ba, in kuma zai maka kyauta, yana maka kyauta ne kamar kai kusan shiga taɓo. sai ya tsamo ka sannan kuma baya hana wannan ya ba wa innan a kowa yana jin daɗin su cikin baye bayansa to amma sha'anin su cikin gidansa da iyalinsa sai ikisaru ba'a ne Shehu Jani yana yawaita abinci, wai amun da ciyarwa. Eh, yana yawaita abinci kuma yana ciyarwa. Wattausi atwal in'am yana yalwatawa yana ni'imtarwa kuma. Ba za ka ci ya kamalan ba. A duk abin da ka ci, za ka ci mai kyau ne. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah jikin Shehu Jani ya Shehu Jani ya duk kwanan duniya kudin cefanen gidansa duk kwanan duniya kudin cefanen gidansa ba baki ba dubu ɗari bakwai ne dubu ɗari bakwai ne dubu ɗari shida da wani abu ne bai cika ɗari bakwai ɗin ba duk kwana ɗaya abin da ake ci a cikin gida ba kuma awo ake ba dabbobi yanka su ake yi kudin cefa ne kawai wajen dubu ɗari bakwai ne a kowace rana sai kaninsa shawul hali sai ce shi kuma baya yin abinci mai kyau shi kuma ya fi shi kashe kudi amma shi shawul hali ya rasu ya riga shi rasuwa shi ne zaka ji muryarsa kamar shi Ibrahim ce min qabliha eh eh to shine in yayi zaka ji gurin ya dimauce da wasu suna ayyurri waɗansu haka muryarsa yake kuma ba da kafa eh su biyu aka haifa ɗaki da shauci yadda shi da ba ga gidan shauci yadda ga gidansa to shi kashe kuɗinsa a wajen cefane yana ganin shi hussein shi kuma yana taɓaitawa yana ƙauro wattauci atu akwai yalwatawa wal in'amu da ni'imtarwa wal isbalu da baye-baye wal ikramu da girmawa la ya da ashe'an baya barin wani abu shautu illa amta'ahum fihi sai ya jiyar da su daɗi ala waje shari'i a fuska na shari'a min ƙasa da kifayatin iyahun daga manufan wadatarwansa iyahun da su wata ni'imihim da ni'imtar da su bi a na'umin maulahu da ni'imar ubangiji majibancin lamari la ala rafahiyatin ba yana yi ne dan girman kai ba wata rafuhin ko kuma dan jiji da kai. Rafahiya ta rafuhin irin ɗagawa isuwa kenan ko? To ba irin wannan ba. Makfuli na da hari kifayatin mai isarwa ne da dukkan isarwa. Mahafufi na da hayari ri'ayatin an kewaye su da mafi alhairin kiyayewa zahiratun alaihim. wato mafi bayyana a gare su an'ama maulahum wato ni'iman ubangijinsu ubangijin majibancin lamarin mu kenan wa bi'atun alayhim abu ne a fili asaruha gurbanta ma shita min ifafin abinda ka so na daga kamewa war qana'at da qana'a wa karamin nafsi da girman nafsu wa ulul himmati da kuma daukakan himma kad itadahum as-sahau ya riga ya samu kyauta hatta Allah fatfu nufusahum har ya gane da kawunansu wa asmaran minhu garasuhum ƴaƴan bishiyarsa kuma aka dasa su na yin aikin yayu yadda khiru lahum jina'a yana ɓoye masa wadatuwar nufusahum kansu fauka ma ya ta juna fiye da yadda suke zato ويسرع احيانا واللغه الشجريه بيناها بانه لولا الرفق بهم بعدن توسساوا da su ba wal jarri ala muqtada uqulihim ya gudanar da abu akan yanayin yadda hankalin su zai zai za su gane wasaunuhum da kiyayuwar su ala an yata shawafu lima bi aidin nasi kar su kalli abin da ke hannun mutane madda harshe an da shi wajen bai ajiye wani abu ba da bai ajiye wani abu ba ai waɗansu ne suka zo suna kwaikwayon wai suna son su yi irin kyautan shi wajen ne ta a ku yi irin naku ya ce kar ku yi irin nawa ba za ku iya ba ku yi irin naku kawai ce irin nawa domin nashin za ka yi ka yi goji la tabdilu sadaqatukum qul manni wal adha to kar a yi haka. Faya hazunu min kuti sanatihim sai a ajiye abincin da za a ci na shekara, wa idaman da niya wa asalan da zuma wa faki hatan da kayan marmari ma ya kafi him abin da zai isar da su, wa ya kafi abu ya fi kuma ya ciyar da iyalansa ya ciyar da bakinsa wa abu afa abu afahun ko da an ninka ninkin ba ninki. ليؤول بهم الألياف والضعفاء والمساكين المنتسبين إلى الله me yake ɗaukar nauyi baki raunana miskinai wanda suke na Allah mimma huwa mulaziman lahu wannan duk ɗabi'a tana da kyau mun yi magana da farfesa ibrahim makari kamar shekara biyar shida bakwai haka kusan haka almiskin ya yi shekara hamsin ba taɓa sauƙi tukunyan abinci a gidansa ba saboda ciyar da bayan Allah eh shekara hamsin eh ba taɓa sauƙi tukunyan abincinsa ba wannan yana kan wuta ne wannan yana gamawa ana ɗora wani dangi ba dare ba rana kuma aka cire al'umma ake ciyarwa kawai shekara hamsin a lokacin kuma bai rasu ba da lokacin da yake gaya min magana to haka ne to ga shi da na gaya maka shiru tijjani ya cefanen gidansa a kowace rana ba baki ba a'a cefanen gidansa a kowace rana yana kashe kuɗi dubu ɗari bakwai ne kaɗan ne yake ragewa kullum kwanan duniya wannan ai in mutum yana da hankali hankali ta ina za ka ba tukunyin gidansu ba irin namu ba ne su kuma tukunyin su da huwansu awa uku yake a wuta saboda haka ko naman raƙumi ne fasa shi kake da hannu ba irin ka je kai ta jayaki su ruwan nan ba kuma duk da haka sai shiganmu ne muka yawa aka fara cin kayan ciki a kaulaha da kai da kafa da kayan ciki rami ake tonawa abu ne ba sa ci ba sa ci to irin wa'annan to su ciyar adadin adadin ana cewa ne saboda zatin Allah mulazima lahu mudafun ilayhi ya lizince shi kuma an raba zuwa gare shi ke adadin ahlin nafaqati adadin wanda zai ciyar aw man yuraddu alayhi ko wanda su zo wajen sa fayin faqwa ala adadin adida yana ciyar da adadi adidan fayukalu inda hulwuska yana ciyar da wuski min qamhin na daga a wannan alkama fi na yomaini au salasa a kwana biyu a gidansa a cikin gidansa shoti jani yana ciyar da a ce mudu ɗari shida wuski shi wuski ba shi ne ake ba da zakka ba to a kwana biyu yana ciyar da wuski guda ne na alkama ba a tambaye ka nama ko a zallan wannan kwana biyu ba kayan haɗi ya shi kwana biyu Allah ka yi mana ka ba mu wannan wirasa alhamdulillah a yanzu Allah ka riƙe mana a kowane kwana ɗaya ni buhun shinkafa ne yake tafiya gida da nan gidan da can a kwana ɗaya buhun shinkafa ne ba kullum kwanan duniya inda za a ci shinkafa buhu ɗaya ne to idan ka gwada ka ce ƙarfinka ne ko dabaranka ne ta yaya ta yaya kuma haka abin yake kuma haka ke tafiya saboda abinda wanda yanzu na sani a ajiye a haka a kullum kwanan duniya masu kwanan abinci mutane 120 ne wanda kowa wannan nan banda wanda za a zo ba san da su ba 120 ne Eh. To wannan sai ka duba. Mu ma muna fatan Allah ya dora mu a cikin wirasa ne. Eh, in haka ba ka sai a ce ka riko. Sai ku yi ta tafiya. Wa ma fi wakatin a kuma lokaci wufudur rakkajiz za'irina ilaihi. Akwai lokacin da zaka ga gayyan mutane ne kawai sun zo wajen shehu tijani fala na kadar zalika kadaran ba ma iya cewa ga adadin su fala ta tawafara lahu aulatan balagat ma balagat ba za mu iya cewa su nawa ne ba sun kai inda suka kai wajen yawa kuma shehu tijani ne zai dauki nan su ai mutum yana da hankali idan ka shiga cikin majiyanta kaula kawai ka ga bakin da suke zuwa ba hotel ba hotel hotel ɗinsu a bayan gari ne an daru ne a cikin gida dubu bakin da aka zo iya madinsu kaula ne ake ciyar da mutanen sai ka yi mamaki ba wanda in ka ga mutum ya cire kwabonsa ya saya abinci shega dama ko rashin haƙuri ko rashin sabon lokaci tunda akwai canjin lokatayya na cin abincinmu da su amma duk yawan bakin nan kaf ga baki ɗaya billahi al'azim sai an ci abinci an bai shi mai kyau an kace mai kyau wai halifa mai wada abokina a ce ya kamata ka auri wani wasu ta ina mu da naman mu lissafa a ake yi wancan nama kawai ka ɗauki ɗaya za ka ci shi ka koshi ka ajiye shi ko ba yadda za ka yi shi ai na faɗa lokacin da muka tafi da sarkin kano a ado bayero abdulsalam katakot halifan shauma sani shau sule aleli ɗakin mu ɗaya da shi sai ce ustaz haris ya ce haka al'ana ma a sanar fito abin karyawa bai zo mana ba na ce ya ce insha Allah ya shiga ne zai broshi sai ga kaji guda hudu da ni da shi da alasani ne a ɗakin sai ya zo yana leƙa ce la ilaha illallah Ustaz Haris, a zaliman na ce na hannu, ya ce, yi ya zauna. Na shiga don yi broshin, sai ga rago, na karyawa ne fa, karyawa mu ne. An kawo shi a katin daro da wukan yanka aka ajiye. Ya dai kai kallon suna komawa. Ina zuwa ya ce, Ustaz Haris, na ce, na'am. ya ce haza liman na ce na hannu ya ce allahu akbar allahu akbar sai ga kaji guda uku da safe ne ba kaji bakwai rago daya mu uku kayan karyawa sha da salami ya sake ta ustaz ya rasu haza liman na ce na hannu ya ce yee wallahi ya nashe wuce jani rido ya kato da na bilhaji ya ce wani ja ila baladi na إذا ذبحنا ثلاثة دجا- دجاجات نبتحر على الطريق كأننا فعلنا ما فعلنا شيء يوم إن يا ذو قال مكا مكا ينكتاجي قد أقول يوم أنا أتكلم من يوانا أبو ألا ما أبدا مكا وحكا سكي haka suke to irin wa'annan ta ina za ka haɗa kanka da su wajen ciyarwa kawai sun gama da mutane wajen ciyarwa Ko ba wanda yake ga maka abin karyawa kala ɗaya mun kuwa nan za ka maka zallan kunu ba kosai ma in da ka sha ka sha ba za ka sha ba kowa gaba ne to sun san za su kawo maka abin karya za ka maka kala shida ko kala biyar abin karya mutanen anguwa ma da ba su kowa ba suka yanka mutanen anguwa ai ai karamcin su ya kai inda yake muna to a nan ne mutum za ka gane yaya ake wannan irin ɗabi'ar shahananmu kenan ta ina za ka kama su shi yasa Obasanjo da ya je da aka yi masa sai ya tambayi shehu tijjani iyas ya ce wannan kudin daga majalisar ɗinkin duniya kuke samu ce a daga ƙasan waje ne ake turo muku ya ce a gwamnatin singal ne take ba ku ya ce a duk abin da ka ga muke muku abin da Allah ya ba mu ne muke ya ce nan na ga Allah shi ne saboda zaucewa ya tashi zai shiga masallaci aka dakatar da shi shi ne dawowansa ya gina abekuta ya gina masallaci na miliyan ɗari biyar da makaranta wanda ya faɗa hannun izala ai wannan abin da aka gigita shin shi ne natijan wancan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya ce nan na ga Allah haka abubuwan su iyaye ma Allah ya saka musu da alheri wa jami'u dalika dukkan wannan yuktaluhu ana auna shi wai jalibahu fi buldanin ba'ida za a auna a kai garuruka masu nisa li adam wujudin zar'i bi makanin ladhi huwa fihi gari kaza ba su samu noma ba shauja ne ce a auna musu abinci a dora a kai musu wannan na gida ba mudu ɗari shida ake ci a kwana biyu a kwana biyu alkama kuma sannan ga yawan baki wanda ba a san adadinsu ba sannan kuma a ibi abincin a auna a tura wa waɗansu guraren da ake ganin suna cikin hali wannan ba zama ba a samu hilafa ba li'annal balada da'ifatin jiddan garin sun samu rauni kwarai wala ya halu an kasaratul adiyat Show Johnny bai taɓa rabuwa da yawan baki ba. Amma rijal, harin rijal, dar, amma mazajen suke wajen gida fi amkinatun mutta iddatun suna cikin abubuwa mai yiwuwa wanda aka musu tanadi. Wa amma nisa mata fadakhilid dar suna cikin gida. Ba a haɗa su waje ɗaya. Wa ya tafaqqadal guraba wa ahlun nisbati ana bibiyan baki wanda suke da dangana wai da amuhum ana ciyar da su wai wasi man yaf'alu zalika lahum yana yin wasiya ga wanda zai aikata haka radiyallahu anhu shawjani wa min adati yana daga al'adar shawjani ana wala kadin sha min darihi li ayati baya fitar da wani abu zuwa ga bakinsa daga cikin gidansa au gairim ko nasu illa ba da kifayatin man bidarihi minhu kowa sai ya wadatar da shi a fitar kuma a kai saboda ai ya faɗa baya baya hana wa'in nan ya ba wa'in a duk haƙƙinsa na Allah wa yuti kullu zai haƙƙin haƙƙahu sai an ba su kowa ya wadatu a cire kuma a fitar da shi kaga wannan shine wujubu wanda suke kansu wannan kuma ba ai ba wujubu bane yawa ikrami ne yawa da kyautatawa to kaga su kuma a zuwa ba su haƙƙinsu kowa kuma a gamsar da shi wayan aka rage yawan ma idan da za a fitar da wani abu ma ta'aman lam yakun fiha ghayru hadiran a fitar da wani abinci ko yaya yake lan yakun fiha gairu hajiran akwai wanda a ciki baya nan aw waqfu ahara mislu la mahalatan sai an yi irin wannan abincin an ba wanda baya nan din
na eh ba za a ce an ci banza ai tun da baya nan man gaba gaba hazu ko a larabcin eh wanda baya nan baya nan sai a a yi masa irin abin da aka yi wanda baya nan din a bashi wayne biha ala zalika yana fadakarwa wa yurabbi bihi kuma yana tarbiyantar da gairu wanin sama karkai eh an raba gyada ne a gidan nan ya kare misali na to a ƙa'idar shehu tijani sai an yi irin wannan gyaɗan a yaron da bai samu ba a bashi eh saboda a bawa kullu mai kullu zi haƙƙin haƙƙahu wannan bai sula ba wanda kana ganin na yaron ma wani zai kwace eh uban ne ma kiyamar yawa eh ya figa ya yi gaba ya yi ta kuka ba abin da ya dame shi saboda haƙƙin ma bai bai ma san inda ake nufi ba tukunna balle yi Allah ke yi mahafatar tawassul li haƙƙin saboda tsoron kar ya sadu da haƙƙi litarkin akhara saboda barin wancan wato kowane abu an ba shi haƙƙinsa kenan ومن شأنه yana da sha'anin shaujani hibzu ta'am yana kiyaye abinci waktiranihi yana girmama shi mata faddala shay'an minhu in dai wani abu yayi saura iltamasa fihi in man yakulu atake zai nema suwaye za su ci ba za ta tun da yayi saura kawai a zubar ba ba yayi abincin da yayi saura za a kiyaye shi saboda duk wannan sanin Allah ne fa yake sa haka abincin waye ya saura kai to ba za ku kwashe ku zuba dabbobi ba wani gidan fa ana nema waɗansu suna bukata ba su samu ba to baya yi ilta masa fi hini man yakulu a lokacin zai nemi waye da su ci wai za haraja tsamu min darihi lil abiyafi idan ya fitar da abinci daga gidansu zuwa ga baki wa fadala anhum suka ci suka rage ya tasaddaqa bihi zai kira mutane ba su sadaka ba zai bari ba fala yarju ila dari minhu shay'an aslan ba abin da yake fita da shi ya dawo da shi gidan in dai an fita da shi to ba za a dawo da shi cikin gidan ba ya fitar dan Allah na Allah ne wannan shautu jani nyash na
idan zai shiga madinatu rasulullahi da miliyan arba'in billahi lazi ba fita da naira ɗaya in zai shiga madinan annabi muhammadu da miliyan ɗari wallahi tallahi baya fita da riyal ɗaya a nan zai kasa ma ya ba wa mutane kaf ranar fitansa sai ya fito kuma allah sai haɗa shi da abin da zai ba shi a hanya amma wallahi tallahi baya shiga madina ya fita da kwabo yana jin kunyan annabi muhammadu da Allah sauran iyayen sauran ma irin iyayenmu ne ana magana wucewa ba ai mucece ne da raye in an ce an wuce ai ana ana muzahama ko ana jin ƙanshin kusa da juna ba iri ɗaya ba ne eh eh bai taɓa shiga madina manzo Allah wata rana na shiga madina ba mu taba haduwa da shehu tijjani a cikin madina ba sai wannan lokacin ina zo akwai wani bawan Allah shi ma ba mu taba haduwa da shi a madina ba sai a makka mutumin gombe ne sunan shi malam inuwa hafizin qur'ani ne yana rubuta alqur'ani ne tawafi yake da alqur'ani shi yana karanta alqur'ani karfe goma sha biyu yake fara tawafinsa sai karfe uku yana zagaya ɗakin ƙaba yana karanta alƙur'ani wani lokaci da babban riga yake farawa can sai ya cire babban riga wani lokaci ya naɗe kafan wando sunan shi malam inuwa to ba mu taɓa haɗuwa ba sai a- a- a madina muna haɗuwa za mu wuce sai na gan shi mutu ka na ce akar muka Allah ce assalamu alaikum da ni da abdullahi jega mal abdullahi jega da malam tamim a ce akar muka Allah mun yi shekara kusan goma muna tsawafi amma ba mu taɓa gaisawa da kai hannu da hannu ba na ce wallahi ina son ka sai ya ce ni ma ina son ka sai na ce akar maka Allahu ban taɓa ganin ina ganin ka saboda kullum ni a ɗakin ƙaba nake zama har gari ya waye ba na zama a wani guri in ban nan ina ganin abubuwan da kake yi, wallahi ina son ka ya ce wallahi malami ma ina son ka sai muka fara magana sai ce sai ga wani ya zo zai wuce sai ce malam waye na gani kamar shehu tijjani in ya na ce shehu tijjani ya ce ya ce eh shi ne shehu tijjani ne wani wani sannan ya ce eh shi ne sai ce na zuwa sai ce ya ce a barin ƙalasa sai muka tashi sai muka zo muka samu shehu tijjani haka shi kadai yana karatun alƙur'ani sai muka durƙusa salamu alaikum ce alaris na ce shehu Inyas, ce mata mata ta yi ta na ce ams. Sannan, marhaba bikum, ya fi rasul? Ce na, maka yi magana ce, aina nazarta ya ce fundukula hadar, rakamul bait ya bani na rubuta, muka gama komai da komai, na zauna, daɗi sai na kasa barin shi wata jami. To la'asar ta yi kusa, to daidai la'asar mata za a ciro su masu ziyaran annabi kaf sai a share gurin to sai a bar kowa ya je kama guri kuma to wajen kama gurin kai Allah ka kara mana san annabi kuma Allah ya datar da mu cikin abin da ya dace in aka bude wannan tamfol din to a guji kowa yana kokarin wannan yayi nan wannan kowa waɗansu na neman su shiga rauda wasu na neman su shiga wasu a guje ake kokuwa sai na je sai na zauna a gaban wajen dukka wajen zaman sufaye to akwai wanda kwanan nan ya rasu shine mabudin ɗakin manzan Allah a hannun shi yake na san a gurin yake zaune da shi da waɗansu la sharifai guda biyu a nan gurin suke zaune na zo na zauna suka yi suka yi tashi na ta ba zan tashi ba sai inna lillahi انظر إلى الوراء المكان موسي موسي الآن مثل لا هنا في لا إله إلا الله سنة تعجيبي كما سنة زمان أقول كما بزونا بزونا زونا الشيء وجن زمان شو شو براين كنا sai suka tafi na ce na zauna ni babana sai suka ce mana buk na ce ya ce insha Allah can sai ga shi ne Abdullahi Jiga ya riko suna zuwa cip cip suna kallonsa ai gaba ɗaya sai suka yi kansa suka zo barakallahu ya bunayya ya bunayya barakallahu suka yi ta shafa kaina sai na zama kuma daga wannan lokacin hannabar madina ko ba da guri na zo a gurin nake zama wallahi tallahi duk kuɗin da aka ba wa shehu tijjani a gurin bai tashi da shi ba billahi lazi duk abin da aka kawo halin sufan nan yake ba duk abin da aka kawo sai wani zai ce ina son ya hadiya shi jari amma na ba shi zai ba wa inda mutane ne sai na ce karka damu ce a ba ala a ba shi kuɗi mai yawa ya ba wa inda mutanen na ce karka damu kai da kai kawai saboda zatin Allah shau jani yana zaune sai da gawa ya kace mutu ai wannan gurin wajen zaman shau Ibrahim kenan in ya zo sai cin gaban kan kabarin annabi Muhammad kenan a ranar na sani saboda wannan hidima. Saboda haka a yi abu kawai a nemi dacewan Allah. In kana na a kunkumadinka a kife sai ga Allah ya nuna maka hanyar da ka dace, amma ya zama mutum yana da yalwan ƙirji yadda zai tankari abubuwa cikin Allah. Allah kamar albarkan sai na Rasulullahi. Cewa Tijani, daga nan ne ya tashi. sai na riga shi zamana na madina ya ƙare na koma makka na zo na kama hotel a jabal umar shi kuma ya sauka a hilton Malam Abdullahi ya ce shi da shi da Malam Muhammadu Suru Malam Abdullahi Suru limamin kansa ta sai suka ce su za su zo tare da Shehu Tijjani na ce to ni zan kama hotel din ya zo zan kama ɗakuna Abdullahi ya zamo ɗakin zan aje masa ɗakin da za- zai shiga ina zaune a cikin ɗakin kaba sai aka ce sai na ga Abdullahi ya kira ni Eh, Abdullahi ce, kana ina ne ya ce ai ga mu nan na ce aina ya ce ai mun zo har mun yi umra na ce "Ah, kun shigo maka ya ce ai mun shigo mun yi umra kuna ina da tsakar ranar nan sai ya ce ai ga sunan a wajen ah, marwa babu marwa na ce ta babu marwa ya ce "Eh." kai kana ina na ce na cikin ɗakin ƙaba sai ya ce to da Allah in zo mana gashi da shehu tijjani da malam Muhammadu Suru sai ce "Ah." sai na tashi na z- na keta masu dawashi na zo ta marwa na ce to yadda za a yi tun da na ga bakin alhazai sun shigo da yawa masu umra na ce ka tashi ka daga hannu haka ni san gane sai na labula ya daga hannu haka sai na zo ya samu short jani yana kwanciya gaji lilis sai na ce in yasa Inyas ya ɗaga kai ce, Mala Haris, na ce a taitun na ce marhaba, na ce Mala Ablayi, ya ku samu kashaf sun ɗauki shehu tijjani ba, ce shehu tijjani ya ce yana jin kunyan Allah, ya ga da tijai ba zai hau kan wannan abin a ɗauke shi ba, zai ɗawa fi da kafansa. A tsakar rana ba, na ce haka yi, ya ce haka yi, safa da marwa ba suka ce haka yi, sai in ce shehu da na ce na ce miya ce ce na ce mu je hotel ka huta sai ce labas sai na kama shi na rungume shi maka fito ta babu fahad ban ɗauki takalmi ba a ranar ne na ga kamar na yi tafiya a ranar tashin kiyama ga nauyin shehu tijjani ya gaji in yi haka ya faɗo jikina sai na ji kamar zan lankwashe yanzu na fita kuma wajen zuwa Hilton tsananin zafin rana sai ina jin ina taka kashin kafa na ne wallahi ba na jin nama kamar zan mutu na ce to Allah da na ganin na gama wahalan tsayin kiyama na daga nan wallahi tallahi kashin nake ji nake takawa muka je hotel muna zuwa hotel na ce na ɗakin sa aka ce a yana hawa na talatin da bakwai ne muka hau Za- muna cikin hawa sai ga shau ɗayaro sai aka ce shau ɗayaro na ce don Allah ku bari mu kai shi tukunna a zuwa nemi shau ɗayaro a sa yan yayansa su su zauna sai a hauro da shi daga baya muka haura da shau tijani kafa na ba ina ji kamar ba kafa na bane na mun aji shau tijani mun sauko muna saukowa sai sai na wuce hotel dina ina zuwa na kwanta a ɗaki sai na shiga bayan gida wanka na haka ci ina kwanci na yi haka kawai sai na ga abdullahi ya sai kira na kana ina ne na ce "Ina- ina hotel to shi wajen yana neman ka na ce a hotel ya ce ina zuwa sai shi wajen ya ɗauko harami guda biyu sai ce in ɗauki ɗaya mala abdullahi jiga ya ɗauki ɗaya sannan su ta mun samu likafin mun ma mun ci garin shi ibrahim eh ni na dauki daya abdullahi ya dauki daya wannan a wannan tafiyar ne a wannan tafiyar ne kuma aka kama yawale kai shau tijani karimi eh, muna maganan bayan allah ne tijjani da tijjani ne yawwa M- waye iyayenmu ga yadda suke lokacin da muka zo airport na gama zama na na muka zan bar maka muka yi sallama shi jani muna airport ya wale abdullahi ma ta jima yana dina a baya ina rike da ka- kawai sai aka kama shi aka ce ashe an yi auren biza ne da ya wale bai sani ba aka dora mar mace bai sani ba haka kuma aka shiga mun zo fita kuma aka kama saboda ba mata daga Kano kuma yana aiki a Fesban a lokacin wasa ne gaske ne bayan suka ta na kira ambasada sai ce mu wallahi ba abin da zai iya ba abin da za ka iya ce kai ne shugaban kasa ce wallahi a karin wallahi ba abin da zai iya domin ni kai na ina kama ne sai na yi sai faɗa min adadin da sai ya furzin sai na kira shi ta ne sai da ne ce yana ina na ce gashi na a hannunsu amma na karɓi kayana ya ce to babu laifi wallahi suna zaune da iya da password ɗin da komi a ajiye ya wale ya ɗauki password ɗinsa ya zo ya ɗauki jakansa ya koma cikin maka wallahi ban sani ba ya je na ina cikin jirgi na haɗa shi na bashi wayan shau tijani shai da rikira shi yana zuwa ya ce ka koma madina ka zauna aikinka ne bai kare ba sai kawo dala dubu biyar ya bashi ya ce ka je in ka gama haka ya je ya gama ya dawo ya zo ta wannan fasfo ɗin ya wuce ya bar ƙasan ya dawo Najeriya. A ce mutanen mutanen banza ne? Eh, ambasadan fa ya ce ba zai iya ba, Abubakar, kuma abokina ne. Shi ne ambasadan Najeriya, shi ne fa Buharin a ce Buharin Najeriya a lokacin. Eh, amma wallahi tallahi ya ce ma wallahi ba zai iya ba. na haɗa shojani abin ya yi shi ne dalilin kubutan yawali ta saboda haka in da mu yake mutanen mu rike su kawai mutum ya ga abin bai mar ba to ya hau sama ya gyara tsayuwan wata haka suke Allah ya saka da alkhairi muna fitar da irin wannan ne don mutane su natsu liya halaka man halaka an bayyanatin wa ya man hayya an bayyanatin in ka yarda ka bi in baka yarda ba ka dauki ka ci gaba da yin tsalle eh in mutum ya ƙi yin share masallaci ya yi ta kasuwa dole Allah ya kiyaye mu eh wa'adatul karima lana haraja lillahi ta'ala ya fitar da komai saboda Allah ne shauci tani wa'adatul karima yana daga cikin al'adar shehu tijjani mai girma jira'is sadaka ce alama marar layali wal ayyami da'iman shehu tijjani yana cikin ba sadaka ne ijira'is sadaka ce alama marar layali wal ayyami ko dare ko rana ba shi da lokacin ba da sadaka na ba daga lokaci kaza na riga na yi na yau sai sai ta rikice a a kowane lokaci to kaga wannan ai ka ya kamata ka gane wirasa ce antik wala ta shamin zil arshi ikilalan ai mutum ya gane wirasa ce ta annabi muhammadu ka ciyar karka ji tsoron talauci ai shine wannan eh ka ciyar karka ji tsoron talauci fa fi kulli jum'atin a kowace juma'a yafraqul yafraqul qamha ala du'afa al baladi duk ranar juma'a zai raba alkama wa raunanan garin duk raunanan su zo su karba kullu wahidin ma yana shi halahu kowa abinda kake bukata za a baka min al-du'afai daga raunana wal aitani da marayu wal aramili da matan da ba su da miji wa kullu mutajin ba ma su ba duk wanda yake da bukata kawai ya zo duk ranar juma'a shauki jani shi ya yi wannan wake da uba kamar namu ɗariƙa ba kamar tamu na yi kamar ka nan ne fa ake faɗa wasu suke jin haushi wannan ɗabi'ar ita ake faɗa wasu suke jin haushi kasan kuwa ya gwangwani ya zama dole eh ko ba ka so eh kasan gwanin ne dai waka zalika haka nan fi kulli yawmin a kowace rana inda wakatar duha ka gani kuma banda ranar juma'a lokacin sallan walha yabraqul hubza shi kuma gurasa yake rabawa alas biyani wa yara fi babu dari yana tsaya kofar gidansa za su zo su karba haka za fa'alahu radiyallahu anhu ma amman ba'ufa an kiyali jumu'unati nafsi min sa'ir al-ashabi duk wanda ba zai iya tsayawa ya iya ciyar da kansa ko ya taimaki kansa ba daga cikin sahabansa gabaki ɗaya yana yi musu wannan taimakon wannan fi ma yarju ila i'anatin abin da yake komawa wajen taimakawa fi nafaqati wal barakati min Allah ciyarwa da albarka daga Allah subhanahu wataala wa ma uda awliya'u illa minanin babu wani abin da ya komarwa majibantansa sai kyauta wa ma azda ilayhim illa hasanan bai dakatar da wani an su ba sai kyautatawa wa qad shuhidat al barakatu ma'ahu kai kowa ya ga albarka ya ga alaman albarka tare da shi fi zalika a cikin wannan wa fi sa'ir umuri cikin dukkan lamarin shauci jani fama za da isanan illa ziyi da hairan babu wani ƙarin kyautatawa sai alhairi ya ƙaru albarka min Allah subhanahu wata'ala daga ubangiji wa haka za da abu wannan shine al'amarin shauci jani radiyallahu anhu fi sa'ir ahwalihi cikin sauran lokatayyarsa gaba daya wai za ta ammalta idan ka lura ma ya kharuji min yadihi min infaqatin abinda ke fitowa daga hannun shauci na daga ciyarwa wai irfaqatin da tausasawa wajazat ma la yaqdiru alaihi zaka ga abinda mutum ba zai iya bane illa al muhayyiduna amsalahu sai wanda aka karfafa su irin sa allazina ba'u nufusuhum wanda suka sayar da rayuwarsu wa arwahum da ruhinsu wa amwaluhum da dukiyoyinsu suka sayar wa Allah arbahum ribansu alallahi a wajen Allah suke nema wa fi sabilillah cikin ta ce a wajen Allah la yuriduna ghayruhu ba sa neman wani kaga gado shine ake cewa zaka ji shehu yana cewa Allah ka ba mu arziki Muhammadi ka ba mu arziki Bakari ka ba mu arziki Umari ka ba mu arziki Usmani ka ba mu arziki Ali ka ba mu arziki haka shehu Malam Ibrahim Sadiq saboda duk irin dukiyar da ake ciyar da su ne zatin lashi ba ka neman wani ma'awana ba ka neman wani abu shi ne ai Allah yake faɗa a kan sayi na ababakar yake cewa wa ma li ahadin inda min ni'imatin tujza babu wanda zai maka sakamako cikin abin da kake bayarwa babu neman sakamako da kake a wajen wani illabtiga a wajen rabbi la'ala kana neman yardar zatin Allah ne to shine ai wannan arba'um alallahi wa fi sabilihi riban su wajen Allah ne sayyidina Usman ya kawo kaya an yi ciniki duk masu mulkin duk masu ɗan kasuwar makka sun haɗu sun ba da riba ya ce sai an ƙara ma riba ce to a dai masu sayar da kayan makka yanzu ba wanda zai kara riba haka sai ce shi kuma akwai wanda zai kara sai suka ce to an bar mai ya sayar sai ya ce ya sayar wa Allah ya ba wa manzan Allah kayan gaba ke da kaga ai a ina ke neman riban wajensa la yuriduna ghayruhu wa la yaquluna ala siwahu ba sa bukatan wani ba sa koma da lamari zuwa waninsa haza sha'anu wannan shine sha'anin shauti har da lawan wa ma ma yasiru anhu abin da yake zuwa daga shauci jani fi mu'amalatul aba'ida cikin yadda ke mu'amala da wanda suke nesa minal mawasati wajen taimakawa aljalila mabayyana wasilatul jalila da sada zumunci madaukaka fa azimin zalika kullum ka girmama wannan lamarin wato za ga mutanen da ba su da wani alaka da shi amma in suka zo da damuwa ka ga yadda shauci jani ke tsayawa akan damuwar su ci kai ya kamata ce wannan ko uwa kuɗe uban kuɗe ne iyaka kenan ba haka ake cewa ba yawa to irin wannan shi ya ce fa'azin zalika kullu li kaunihi saboda shi jani ya jama'u ma ya jama'u yana tara abin da yake tara bal ya qabiduhu yana kaba shi kazalika majmu'an a tare suma yudihi daf'atan wahida in ya tara ya tara sai ce je kada shi wannan gado ne wirasa na sayyidina rasulullahi wanda ya yi wa ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya zo ya ce ka je na baka dabbobi ka kori guda ɗari na baka ya ce duka nawa ne ya ce na ƙara maka ɗari ya ce har yanzu ya ce na tsara maka ɗari sai ya shiru eh eh eh, lokaci ɗaya duka ɗarin nawa ne ya ce na ƙara maka ɗari saboda mamakinsa har yanzu sai ya ce na ƙara ba ɗari sai ya shiru eh shi kuma Abbas da aka zo da zinari daga Bahrain aka kawo aka ajiye shi ya bafana eh ji abin da zaka iya zinari yace ka ibi yadda zaka iya sai ware mayafinsa sai shin fita ya dinga iba ya dinga iba ya dinga iba ya dinga iba da ya iba sai yayyayi ya dauka ya kasa sai ta ɗauke shi zai mun zana ki a ban ce wani ya ɗauke ka ba cewa ne ka ɗiri yadda za ka iya ban ce wani ya ɗauke ka ba a ka ɗiri yadda za ka iya wannan dukka ana maka ishara ne to ga iyayenmu duk gaba ki suna da irin wannan kyautocin Allah ya ba su su mai wuɗi da fatan wa'ida lakin sai dai la yattali ala zalika illa nadiran ba a cika kallon irin wannan ba sai jifa jifa wa qatalat alaihi miraran sarful mali amma an ga yadda yake ba da kuɗi allazi ya hasha sahibul faqar wanda yadda yake ba da kyautan kuɗi wanda duk wanda yake da irin wannan kuɗin yana tsoron zai talauci shehu jani baya tsoro wa zalika wannan lima qarrarna saboda abin da muka tabbatar qarrarnahu min adatin abin da muka tabbatar da shi daga al'adar shehu jihar Abdullahi fi ihsa'i sadaqati yana boye sadaka amma kuma yana fitowa da sadakan a fili ya dinga yi kamar duke ba za ta kare ba wa inna ma yuttafaqu li itla'u ala ba'dha ana yin ittifaqin gani ala ba'dha ga shashin sa wan nadhar qalil amma jifa kadan kadan ne min ha daga ciki ake bayyanawa kama idza ta'arada lahu ahadun kamar idan wani ya bi jiranto ya tsali mu'amalatu yana neman yayi mu'amala shauta ne aw yurasiluhu ko kuma ya turo masa bi mursalatin da abubuwan turowa fala nadari ma yaf'alu ifa al sadaqati ba ma sanin me yasa shauta ne ke boye irin wannan sadakan in ya tura masa ba zai bari wani ya sani ba sai a tura masa boye wannan shine wannan karaman shautu jani kenan daya mai wanda yake gudana ta wani bangare to yanzu za mu shiga na biyu a karamatil al'azima aljariya wanda ta na wajen yan tabayi ta can faƙada ta kafi yanin wahidin jami'u man bidarihi min al'imai ya yan tabayi goma sha biyar rana ɗaya asun manzala sallallahu alaihi wasallama bayan da annabi ya yanta guda 63 ne gaba daya ka san an ce yanta ba mutum baya ganin shi wani abu baya ganin shi wani abu mutum daya daidai yake da raƙumi 100 kamar a ce ka ba da kyautar raƙumi 100 wannan ai mutum zai ji a cikin shi ko to rana ɗaya Shehu Tijjani ya ‘yanta kuyangi goma sha biyar rana ɗaya. Duk kuyangin da ke gidansa ya ce ya ‘yanta saboda zatin Allah. Eh, eh haka ne. Eh haka ne, ai haka ne, ai yancin kenan. Eh. Eh. Kai bauta ne rika ce ai. Ai babu wani bala'i kamar rika. Babu wani bala'i kamar rika. Ai baka fito daga cikin rika ba ai mutum bai ba mutum bane ai. Ai kana nan ne kawai. Za ka zo ka ce yau kai free. Ai shi kenan. Dai saboda daji sai dai ka dinga ji kana ihu kawai kana kana tsalle. saboda akwai abubuwa da yawa wanda mutum yana ji ne amma bai fahimci abin ba amma in ya gane shi ala wajen ilin misali zai gane yanzu misali a sai na umaru aikin da ya yi matan mazala ya ba su dirhami dubu sittin sittin a zamaninsa dirhami dubu sittin sittin ɗin nan a wancan zamanin idan aka buga shi da kudin Najeriya sama da miliyan 60 ne. Ka gan aka dawo da shi daidai kudinka, ai za ka gane an yi aiki. Amma aka ce maka jira za ka ɗauki abun ne kawai wani shirme. To amma in aka dawo da shi, shi yasa Aisha to mul masakin amin Zainab umul masakin da aka ba ta kuɗin hankalinta ya tashi ta shiga ƙaƙani kayi sai da ranar da ta gama raba kuɗin gabaki ɗaya ta ce wash na sha da kyar amma Allah wannan karan da na sha to wani shekaran ban san me umaru zai bani ba Allah karka bani kai shekaran balle kar a bani abin ya zamo ban ci jarabawan ba da kwana hudu ta duniya wannan kyauta ne ya sa ta taro hankalin ta gara ta mutu ta sadu da annabi kar ta taɓa dukiyar ya ja ta wani abu ya faru ta zo ta faɗi irin wayan suna nan Allah ta magana da Allah salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima bulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq al-haqq والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم صلاة تملأ العزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح